mutane suka ce addini ba haka ba ne ba saranda ya zuwa ga allah ba ne to ka ce to ni kun ji inda ko ku ko ku kabilancin ku ko yan garanci ko bangaranci ko mene ko duk sauran da za ku yi ku ce masa shine addinin Allah sai ku ba da kokari ni addini na shine nasaran da ya zuwa ga Allah shine islam gina otul kitab wal ummi wannan su zo kowa ne zo duk abu a tattauna a ce to muna so ne kawai a tattauna a fahimci juna ba wai mun ce ba muna so mai ba an ce wai mutum ya bar addininsa ne ko ka ayi mishi abin da kake so ko ma a cikin addini a ce duk da ɗariƙu da masu habobi duk a tattauna na hankali a sa hankali ko kuna tsammani yanzu Allah zai aiko da addinai kuna tsammani yanzu Allah zai aiko da addinai kuna tsammanin Allah zai aiko wani zai aiko wani annabi da sako sako da wani annabi da sabanin haka saba wanda in wannan gaskiya ne wannan akwai bambancin shari'a saboda bambancin zamani wannan ba mai cutarwa ba an fahimta ne shari'a saboda bambancin zamani babu damuwa da wannan amma a ainihin a babin aƙida to ba za a sami bambanci bambancin shari'a kuwa to yana ya danganta da zamani da muhalli saboda idan shari'a ta wuce lokacin ta wuce ta riga ta wuce an gama amma amma amma aƙida za ta zama kwara ɗaya bai ɗaya kowanne zai zo da la'ila illallah wa da wani shirika ba wani wanda zai zo da da batun ubangiji biyu ne ko uku a daya ubangiji ɗaya ne kuma shi ake bauta da saƙon da ya aiko to in ya aiko da saƙo daidai wani lokaci a barka sai bayan nan ya dawo ya sake aikowa da wani abu da ya ce a yi kaza a bar kaza sai aka ga wani abin da ya ce a yi a da can ya ce a bari to kaga wannan wanda ya zo daga baya ya sha bai da wancan ko ba lura ba ba shi ba shi ne karo ba contradiction ba ya nuna cewa a daidai wani lokaci wannan abin an hana daga baya an ce an saboda ka shi ba shi ba shi ne karo ba karo inda za mu samu shi ne ta inda in wannan gaskiya ne wannan ya zama kare ne ba zai samu kamar kamar ya ce ba a bauta wa kowa sai shi sai a aiko wannan annabi ya ce shi wannan amma shi za a bauta ba zai yi ko ya ci ko ya aiko ya ce shi ba a ganinsa ba zai yi idan mutum ya gan shi ko ya ce yanzu kuma ana iya ganin to duk wa'in to mu za mu tambaye su addini Allah zai zama yana da addini hukunci hankali yana bai da addini yana da addini to wanne to kowa ne sai ce nasa ne wani addini na Allah sai ce wanne kai ne sai ce na namu kai ba namu duk kowane ne to yanzu addini an addini ɗaya ne amma kowa kuma nasa shi ne wani addini ne to ma'ana yana da addini ke ko ba ku bane ma'ana yana da addini ke to sai dai sai a tashi a ce to eh na wani yana iya cewa shi gaskiya ya san san gaskiya amma dai ba a batta kawai a bar kowa ya abin da yake kamar yadda imam rida da suka yi munazara da wani uskub na nasara da ya masa wata tambaya sai shu sai ce to yanzu kana son ka tilasta ni zan yi bin addini ka ne ce a ba tilas sai in kaga dama tun da baka ba tilas to zan faɗa maka gaskiya inda inda inda ya ce littafin sai kaba mashi wadda da cewa wannan annabin shine aka ce zai zo a littafin sai ce eh haka ne a littafin mu an nuna cewa akwai wani manzo zai zo fi amali wanda ya so mutane za a tashe shi tare da su wanda ya so aikin mutane za a gwama shi a cikin aikin saboda haka an yi aiki tuntuni mai kyau ko maras kyau wasu mutane yanzu sun yarda su ma suna ciki sun so 'yan mutane suna nan tare da su to kaga so so wayannan kashe-kashen annabawa da su can suka yi ya- su a cikin majma'ul bayan daga annabi sallallahu alaihi wa alihi an tambaye shi dangane da a- a- an tambaye annabi na ayyin nasu ashaddu azaban yawmal qiyamah wani mutum ne ya fi tsananin azaba ranar kiyama ya ce rajulun katala nabiyan au rajulan ya amuru bi ma'arufin au na hai an munkar au na ha an munkar ya amu- am- ai, amara bi ma'arufin au na ha an munkar an tambaye shi waye wani mutum ya fi tsam- tsananin azaba ranar kiyama ya ce mutumin da ya kashe annabi ko kuma mu ya kashe mutumin da ke umarni da abu mai kyau ko yake hana mummuna ثم قرأ سيما زال كرت ونايا ويقتلون النبيين ب- بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس suna ka- kashe annabawa ba ba ba tare da haƙƙi ba kuma suna kashe masu masu umarni da adalci a cikin mutane sun maƙal sallallahu alaihi wa alihi قتلت بنو إسرائيل ثلاثة و... ثلاثة وأربعين نبيا من أول النهار ثم ساعة في... في أول النهار في ساعة واحدة فأقام مئة رجل وإثنى عشر رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا قتلوهم جميعا من من اخر النهار في ذلك اليوم وهو الذي ذكره ذكره الله تعالى yace banu isra'il sun kashe annabi na ake ya ce salasata wa arba'ina ne Amma- ma- sun kashe annabi talatin abin nan arba'in da uku a farkon yini a sa'an farko na yini da safe ke sai wa'yansu mutane kuma mai atar rajulun wa ithna ashar rajulun mutum ɗari da da goma sha biyu suka miƙe su kuma cikin bayan allah na bani isra'il su kuma suka ce masu suka yi masu suka masu wa'azi suka ce ku yi aikin kirki ku bar mummuna kamar suka ce me yasa za ku kashe annabawan allah bayan sun umarce ku su ma sai suka karkashe su a ƙarshen yini wato da- da safe sun kashe annaba 43 da- da yamma sun kashe bayan allah masu wa'azi da da aikin kirki 112 Wato, kisan yaka- yaka- yakan zama cewa in ana son a- a wanzar da abin da ake akai tunda shi in annabin yana kira jama'a za su za su to su kuma suna son su kawar da wani saboda haka sai suka cewa kashe kawar dangane da wannan ko ɗan su ruwayoyi ban da wannan a cikin hisar daga abi abdullahi alaihi salam ya ce ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce to bane ya tabbata mutanen da a- a cikinsu ba za a iya bayyana addini ba ke sai dai a boye sai dai mutum ya zauna a cikinsu ya bayyana zahiri yana tare da su amma dole ya san cewa bai ba dama ya bayyana addininsa in ya bayyana kashe shi za su Ab- sai sai Allah ta'ala ya ya ci gaba da cewa hadisi kursi ne abi yagtaruna am alayya ya- ya- ya- yajta- yashtaru da ni ne suke ruɗuwa ko ko ni suke ma jura wato da ni ne suka ruɗu kasa idan mutum ya ru- ya- ya- ya- ya- ya ruɗu da wani yana iya ruɗuwa amma yana iya ruɗuwa da su mishi jura ke su ce eh mun ji ka- ka- wannan annabin kai ne to mun kashe shi nan yau jura ke fa bi halaftu la la ut la utli hanna lahum fitnatan tatrukul halimu minhum hayrana hayna hayrana to ni da ni na rantse wato da Allah ta'ala ke magana na rantse da kaina da ni na rantse ba bi halabtu su wa'annan mutane eh, la'uti hanna la'uti hanna lakum fitnata tai shine kamar ana ce masa shine kamar makuwa zan jefa masu fitina kenan la'uti hanna tai ya ce a ta hallahu li fulanin a duga yana ai kaddara lahu wa anzala bihi wa tahala shay abu ya fada masa ke ta yi shi ne da muke cin makuwa wato ainihin idan wato zan jefa masu wani bala'i ke fitina tatrukul halim minhum harana wanda ainihin mai haƙuri a cikinsu sai zai zama cikin ɗimuwa wanda bai daure ba fa kenan mai haƙuri wato kasan halim mai hankali mai halim yana iya mai hankali ba mai mai hakuri ba halim yana iya zama mai hankali yake nufi mai hankali cikin su zai zai rudi to saboda fitinan in ta shiga wato mutum zai kasa gane ma'ana wannan irin fitina har ta kai ma mai ilimi a cikin su mai hankali shi ma zai abin zai ruda shi ya kasa gane mai yi wannan to wannan wannan kaga kuma abin da yake nufi a nan duniya kenan allah ta'ala in ya saukar da bala'i ga masu masu yaudara a addini zahiri addini amma neman duniya baɗi ne tijara eh? sannan kuma da masu kashe masu umarni da adalci da kuma wanda mumini a cikin sai dai ta kiya a cikin littafin sulaim bin qais al-hilali daga amirul mumini a wani hadisi mai magana da yi da muawiya baka da baka ya ce ya muawiya inna ahalu baitin ikhtara Allah lana al-akhirata ala dunya wa lam yarda lana bid-dunya thawaba yace yana magana da yace ya muawiya mu ahlul baiti Allah ya zaɓa mana lahira ne akan duniya bai yarje mana da duniya a matsayin lada ba ranar ake biyan mulada mai ya mu'awiya inna nabiyar lahi zakariya karna nushira bilmanashir waya haibin zakariya a tarahu ƙaunuhu wa kuwa ya tsohon idan lahi azza wa ya ce ya mu'awiya annabin allah zakariya an yanka shi da zartoti da zartoti zartoti da ake yanka katako shi aka yanka annabi zakariya ya ya dan zakariya ma shi ma mutanensa sun kashe shi alhali yana kiransa ya zuwa ga allah azza wa jalla wa zalika lai hawa na duniya alal wannan kuma saboda walakantuwar duniya ne a wajen Allah shi yasa ta kai har za a za a kashe annabi inna awliya ash-shaytani qad harabu awliya ar-rahman shi ne abinda al-amir ne ke ga awai waliyan shaytan sun yaki waliyan Allah wa qarqala Allahu azza wa jalla fi kitabihi إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الذين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم sai ka mashi wannan kun ga wannan wani ya kama ka gani bar ganin wato kai ko da ga maka gani wannan maganar da ake mu auya ka gano inda in ka kafkaran da karatu da muka yi na baya yaji inda amir mun kice hum a'da'u zai ce to inna auliya a shaitan kad harabu auliya haka haka abin ya ita duniya ba bakin komai take ba a wajen Allah saboda haka waliyan shaitan sai su kashe waliyan Allah ta haka na kashe zakariya annabin Allah da ɗansa ya haya a cikin majma'ul bayan na ɗabrasi wannan na karanta ɗazu amma wani ɓangare na allaka da wannan karatu gashi kuma yana ganin karatu na gaba a, zai zama shi ma ba zai samu ba ranar laraba mai zuwa zai zama rannan ne a yi ba laraba mai zuwa zamu insha Allah na sama ne ba zamu cikin makarimul akhlaq daga abdullahi bin mas'ud a hadisi wannan wani bangare ne hadisi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ibn mas'ud idza talawta kitaban kitab ta'ala fa ataita ala ayatin fiha amrun wa faraddidha saran wa atibara da ayat fasarar ayin fa kaifa idza jama'nahum ya ce ya dan mas'ud in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka karanta littafin Allah ka zo kan wata aya to ka maimaita ta kana nazari da da tsokaci ka sake ka maimaita aya kana hankalin ka yana bin abin da ke wala sa an zalika karka karkara kana ga فإنه فإننا فإن إن نحيه يدل على ترك المعاصي حنن الله ينا ينا نونا أبر ساقون وأمره يدل على أمر الوصل دون ذلك أمرنا الله كما نقول أيكين كيركين فإن الله تعالى يقول الله تعالى كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وكل كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كذا كان آية آية كبيرة kai kai kwandarin a kan ma'anan aya mai allah yake nufi da ya faɗi wannan kai to insha allah